من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله عز وجل وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم شر الأمور مهدثاتها وكل مهدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ينوى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته زامة قبل كراتو إن شاء الله تعالى سيكون وان لتافنا من البركة أحكام الجنائز وبدعها وعندما لن محمد نصر الدين الألباني ولفا الله يجد أمالا دراما آه إذا ما أمنت satin da ya wuce mun tsaya a ƙarshen alkafnu wal khuruju bil janaza shine abubuwan da ake yi na bid'o'i da ƙudurce-ƙudurce da maganganu da ake faɗa waɗanda suka ci karo da shari'a game da abin da ya shafi linkafani da kuma ɗaukar janaza a fito da ita zuwa makuncinta na ƙarshe yau kuma insha Allah ta'ala inda za mu tashi ne as-salatu alaiha abubuwan da ake waɗanda ba su dace ba na bidiyoyi a lokacin sallah wa gawa su ne za mu ji insha Allah ta'ala abu na saba'in da ɗaya mala ce assalatu ala jana'idil muslimin alladhina matu fi aqtaril ardi salatan salatal ghaibi ba'da al-ghurub min kulli yawmin ma'ana sallah akan gawarwaki alladhina matu fi aqtaril ardi waɗanda suka rasu a sasannin ƙasa ko yankoki na ƙasa daban-daban na duniya salatul ghaibi amma sallar da za a yi musu za a yi musu sallar mutumin da baya nan ne ba'adal ghurubi min kulli yawmin bayan rana ta faɗi kowace rana ake irin wannan sallar ma'ana yadda abin yake shine kullun kowace rana idan Allah madaukakin sarki ya wayi gari to da zarar rana ta faɗi shikenan sai mutane su taru a wani fili da suka saba irin waccan sallah akwai limamin su sai shige gaba sai su yi sallah da niyyar wai don mutumin da yake musulmi da ya mutu a doron ƙasa ba a garin ba wanda ba a ji amma sallah ba to su za su yi masa sallah ta su an gane kuwa ai idan ba ku manta ba akwai sallar da muka bayani a can baya a cikin akamul jana'is sallar da ake ce mata salatul ghaibi ko yawwa shine irin sallar da manzon Allah tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yawa najashi lokacin da najashi ya mutu a habasha annabi yana madina manzon Allah tsira da aminci tsara tabbata a gare shi da sabai ku tashi ku yi wa dan uwanku sallah domin ya rasu annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya tashi aka fita musalla annabi sa aka yi sau sau aka yi wa najashi sallah to wannan sallah ita ce ake kiranta salatul ghaib a wancan lokaci malam yayi bayani mai fadi akan ya ake yin sallah ya kuma ya kamata a yi ta ba kowanne mamaci ne idan ya mutu ake masa salatul ghaib ba ina fata an fahimta sai wanda aka samu tabbacin inda yake babu musulmin da za su yi masa sallah sannan ake wa mutum sallah saboda haka su yanayin abin nasu su sun ɗauki aniyar cewa kullum ne tunda ai kowace rana sai an samu mutumin da mutu kullum ne sai an samu wanda ya mutu to tunda a duniya akwai wanda suka mutu to su sun ɗauki niyyar yi wa kowanne musulmi sallah a duniya sau da kullum da rana ta faɗi za a zo a yi sau liman ya wuce gaba sai a ce to za a yi sallah da niyyar duk mutumin da yake musulmi ya mutu wanda ba a nan garin yake wanda su ba su halarci sallarsa ba to ga sallar sun ne masa yanzu shi kenan sai a yi sallah ina fata an fahimta to irin wannan sallah ita ma addinin musulunci bai shar'anta ta bai da a ce malai ce al-ikhtiyarat al-madkhal da as-sunan waɗannan littattafai ana zaka samu waɗannan maganganu wannan magana da malam ya ciro abu na 72 الصلاة على الغائب مع العلم أنه صلي عليه في موطنه ما ليتي هيا زدي akwai yin sallah irin waccan sallah da muka ayyana yanzu ita ce salatul ghaib ma'al ilmi tare da waɗanda suke sallah suna sane da cewa annahu sulliya alaihi fi mawtunihi an yi masa sallah a gurin da ya mutu shi wanda ya mutu akwai yan uwansa musulmi a inda ya mutu kuma sun tsaya da yi masa sallah kamar yadda shari'a ta tanadar amma tare da haka sai wasu ma a wani garin su ce a'a ba su gamsu ba sai sun tashi sun yi masa irin sallar da aka yi masa to wannan ita ma bid'a ne dan kame da muka ambata a wancan lokaci cewa da yawa daga cikin sabon annabi tsira da aminci su ƙara tabbata a gare shi manya manya wasu sun rasu a wasu guraren sai dai annabi tsira da aminci su ƙara tabbata a gare shi ba da labarin cewa sun rasu amma bai ce a tashi a yi salatul ghaib ba daga ciki ma idan za ku iya tunawa akwai wasu kwamandoji guda uku manya-manya da annabi ya tura da ja'far ibn abi talib da abdullahi ibn rawaha da zaid ibn harisa ai kun tuno kissar su ko wannan jeshul usra din da annabi ya tura wanda aka kashe wannan annabi ya ce ga wani ya dau tuta an kashe wani wani ya dau tuta har sai da kowa ya mutu da ƙarshe kuma sai Khalid da dau tuta to kun ga mutum ukun nan annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya ji takeicin mutuwar su kware da gaske amma ba a ji inda ya ce ku tashi mu je mu bi sallah ba me yasa saboda a tattare da su akwai ƴan uwansu musulmi za su tsaya da yi musu wannan sallah da ta dace a yi musu a lokacin saboda haka duk mutumin da ka san an yi masa sallah to kai bai dace ba kana garin ku ce kai ma sai ka tashi ka yi masa sallah tasa salatul ghaib wannan shi ma bid'a ne ya ci karo da addini mala yace unzuru al mas'ala ka kalli ka duba mas'ala ta 59 faqratu sabi' faqara ta bakwai abu na 73 qawlu ba'dihim 'inda salati 'alaiha fadin wasu daga cikin mutane lokacin yi wa gawa sallah sai su ce subhana man qahara ibadahu bil mauti tsarki ya tabbata ga wanda ya rinjayi bayinsa da mutuwa wa subhanal hayy alladhi la yamutu tsarki ya tabbata ga sarkin da yake rayayye ne alladhi la yamutu wanda baya mutuwa to fadin wannan shi ma bai zo a cikin abinda annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya koyar a cikin sallar gawa kai ka faɗa ba duk abubuwan da ake faɗa sallar gawa na addu'o'i da zikirai da sauransu duk malin ya kama su a baya wanda duk suke bibiye da karatunmu na san alhamdulillah da yawa daga cikin mamun haddace su to wannan ba ta ciki malai ce ka duba littafin as-sunan wal mubtadi'at zaka samu wannan maganar a cikin ta abu na 74 naz'un na'alaini inda salati alaiha cire takalma lokacin yin sallar gawa walau lam yakun fihi ma najasatun ko da takalmin mutum babu wata najasa zahiratun da ta bayyana ya ganta karara duk da haka mutum sai ce sai ya cire takalminsa sannan ba cire wanne kadai ba aibu sun manuqufu alaihi ma sannan kuma wasu ya aje su kuma ya tsaya a kansu ba sa cikin kafarsa amma zai cire su kuma sai ya dora kafafuwan nasa akai sai ya salla haka to wannan ita ma irin wannan siffa da mutum zai salla haka bid'a ce bai kamata ba ita sallah kamar yadda bayani ya shasha gabata a baya cewa ana yin ta da takalmi ko babu takalmi ba ma sallar janaza ba kadai saboda mu yanzu zaka ga kowanne mutum ya yadda idan za a yi sallar janaza zai bar takalmin sa kafa sai da ita amma sallar farilla fa ko sallar nafila wani idan ya ga wani yana sallah da takalmin sa maza dauka yayi wani babban laifi ne ko babban sabo saboda shi bai sani ba amma babu laifi a shari'a idan mutum ya sallar da takalmi annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yayi sabai ma sun yi bari ma a cikin wani hadisi ingantacce manzon Allah tsira da aminci tsara tabbata a gare shi cewa yake ku yi sallah a cikin huffun ku da takalman ku saboda ku saba yahudawa saboda su ba sa sallah a cikin huffun su kaga wannan umarni ne saboda haka idan ka sallah da takalmin ka babu laifi bare kuma abin da shafi sallah ga wanda kowanne ɗaya daga cikin wannan ya riga ya taso ya tar ana yi Allah subhanahu wataala ya samu dace abu na 75 wuƙuful imami inda wasfin rajuli wa sadril mar'ati shine tsayawan limami a daidai tsakiyar namiji ne idan wanda ya rasu namiji ne wa sadril mar'ati sai kuma ya tsaya a daidai kirjin mace idan wacce ta rasu mace ce wannan shi ma ba daidai bane hadisai sun gabata tun a baya cewa ita mace ana tsawa ina ne dinta a tsakiyar ta ko namiji kuma fa a daidai kansa haka shari'ar musulunci ta tanadar kamar yadda hadisai suka zo daga Anas dan Malik da sauransu da yawa wanda sun riga sun gabata unzuru mas'ala ka kalli ka duba mas'ala ta 73 bayanin ya riga ya gabata abu na 76 qira'atu du'a istiftahi karanta addu'ar bude sallah idan za ka yi sallar gawa akwai addu'ar da ake karantawa idan za a fara sallah idan limami ya kabbara harama ya ce Allahu akbar to sai ka ji yayi wani dan shuru wannan shirin da yake yi addu'ar da ake karantawa ita ce addu'ar bude sallah to ita wannan addu'a buɗe sallar ana yin ta ne a sallolin farilla da na nafila amma ba a yin ta a cikin sallar janaza na fata an fahimta wannan shi ma bala ya riga gabatar mana to yin sallar ko kuma yin addu'ar buɗe sallah a cikin sallar gawa wanda ya saba koyarwa annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi bai tabbata annabi yayi ba bai kuma zo daga cikin sabon annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ɗaya daga cikin su ya rawaito mana cewa annabi yayi wannan aiki ba saboda haka ba daidai bane sai mutum ya bar shi malai ce unzuru ta'liq alal mas'ala ka duba talikin da malayewa mas'ala ta 77 shafi na 119 abu na 77 ar-raghbatu an qira'atil fatihati wa suratin fiha mutum ya kyamaci karanta suratul fatiha a cikin sallar gawa ko kuma sura tare da suratul fatiha din da yawa dan misali zaka ga idan ka duba idan ka duba cikin littattafan mu na gida na a fiqhu zaka galibi babu karatun fatiha a cikin sallar gawa haka ne ko dan mutumin da ya dan karanta littattafan mu na fiqhu irin su iziyar ta da sauransu zaka ba za ka ga an kawo suratul fatiha wajen sallar gawa addu'o'i zaka gani dogo addu'a zaka gani to saboda wannan wasu daga cikin mutane suna gani cewa ai kamar ma makaruhi ne a karanta wata aya ta Qur'ani a cikin sallar gawa to wannan kuskure ne babba wanda malam ya kawo mana nau'o'i kala-kala addu'o'in da annabi tsira da aminci su kara tabbata a gare shi yake wanda daga cikin mun ji idan kai ka bara ta farko me ake karantawa suratul fatiha da kuma sura in ka so har yanzu ka karanta alhamdulillah rabbil alamin cikakke kamar yadda kake a cikin sallar ka ta farilla ko ta nafila sannan kuma sai ka biyo bayanta da sura idan limamin ka ya baka dama zaka iya yi dan galibi za ga limamin da yake mazhabin malikiya suke bi galibi za ka ga wani lokaci ka gama karanta suratul fatiha kuma sai ka ji an tafi kabbara ta biyu to idan ka samu cikakkiyar dama ka karanta suratul fatiha to sai ka biyo bayan ta sura idan ba a kabbara ta biyu ba to mutum yaje na kyamata karanta suratul fatiha din da sura to wani shi ma bid'a ce ta kuduri da bai dace mutum a ce ya aikata ta ba abu na 78 ar-raghbatu an at-taslim fiha mutum yaje na kyamata yin sallama a cikin sallar gawa sallama ko kai guda ɗaya ko kai guda biyu a cikin sallar gawa duk ya zo a cikin shari'a wannan kyamata sallama a cikin sallar gawa kamar yadda malayar rubuta ƙasa ce huwa min mutafarridatil imamiyya an sa'iril muslimina wannan abu ne da yan shi'a imamiyya suka keɓanta da shi daga sauran musulmi su suna gani makaruhi ne bai dace ba a gama sallar gawa a yi me a yi sallama saboda ka ba sa yin sallama duk ɗan shi'an da ka ga ya yi wa gawa sallama ya gama sai ya yi wa gawa sallah ya gama sai ga ya sallama to a cikin shi a jahili ne bai karanta abin da ya shafi addinin nasu ba amma a addinin su ba daidai bane kun san su ma suna da littattafan fiqh kamar yadda muke da shi littattafan fiqh sosai da sosai saboda haka ba daidai bane su mutum ya sallama a cikin sallah gawa idan ya gama abu na 79 qaulul ba'd aqiba as-salati alaiha bi sautin murtafi' ana gama sallah wa gawa sai a samu wani ɗaga muryarsa da ƙarfi sai ya ce ma ta shadu na fihi ya jama'a mai kuke shaidawa game da wannan bawan Allah da ya rasu fa yaqulu alhadu yaqulu alhadiruna kadhalika sai mutane su ce su kuma kamar haka sai su ce kana minas salihina ai yana cikin nagartattun bayi wani hauhu ko magana makamancin haka ma'ana sai a faɗi magana da take yabo ne da tsarkake shi daga wasu ayyuka wanda suke ba na daidai ba wannan ana yi ne saboda hadisin da muka gabatar tun a lokacin da muke karatu a cikin ahkamar jinayis din annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yace dukkanin gawar da ta rasu mutane suka mata yabo yabo na alkhairi to faqad wajabat ko aljanna ta wajaba a gare ta haka nan idan mutane suka masa yabo yabo na sharri shi ma wannan wuta ta tabbata a gare shi to ayyaban da ake nufi ba yabo ne da kai zaka sa mutane su yi ba a'a mutane ne min tilqa'i anfusihim za su yi mutum ne kawai da kansa ya gane cewa wani mutumin kirki ne ya yi comment a kansa ba ma sa shi ake ba shi ake nufi amma a tambayi mutum ya jama'a mai kuke cewa game da wani to saboda Allah wanda mutum ne zai buɗe baki ya ce ba mutumin banza ne a gaban mutane ga ƴan uwansa ga danginsa ga ƴansa a wajen shi amma wani mutumin banza ne wallahi bai kyauta ba yanzu ma haka ina bansa bashi wa zai faɗa haka ai da nauyi yawwa ba wannan ake nufi ba haka nan kawai mutane suna hirar su a gefe sai mutum ya comment mai kyau a kansa wani mutumin kirki ne bawan Allah ne mai kaza ne shine abin da ake nufi so da shi ma faɗin irin wannan din me kuke shaida game da wani magana ce ta bid'a wacce bata kamata ba malai ce al ibda as sunan ka duba al ibda da littafin sunan maraji al mas'ala ka duba mas'ala ta 70 26 shafi na 40 da hudu abin na gaba ad-dafnu wa tawabi'uhu abubuwan da ake na bidiyo'i akan abin da ya shafi binne mamaci da abubuwan da suke biye da binne mamacin abu na tamanin zabhul jamusi inda wusulil janazati ila al-maqbarati qabla dafniha wa tafriqil lahmi ala man hadara to wannan wani bangare na duniya suke yi da alama saboda cewa zabhul jamusi yanka bauna ita ce aljamus buffalo kenan wai yanka ta inda wasuli janaza yayin da aka iso da gawa ilal makabarti zuwa makabarta ana kawo gawa makabarta to dama an tanadi ɓauna an aje ta a gefe shikenan sai a yanka ta sannan wa tafriqil lahami nan da nan za a fide ta kuma a gyara a rarraba naman alaman hadara ga duk wanda ya halicci jana'izar sai a rarraba masa naman to kun ga muna ina mutum zai ga ɓauna ma bare ka samu sai dai saniya ta gida al-ibda wannan shi ma zo a cikin littafin al-ibda abu na 81 وضع دم الذبيحة التي ذبحت عند خروج الجنازة من الدار في قبر الميت سني جنن أبند أكا ينكا عند خروج الجنازة yayin fito da gawa daga gida daman satin da ya gabata idan ba manta ba daga cikin bidiyo inda ake yi a wajen fito da gawa daga gida muka ce akwai raguna da ake tanada a yanka su a daidai bakin kofa ko yau wato waɗannan raguna za a tarji wani jini daga cikin jininsu sai a je kabar mamacin sai a zuba a ciki akwai wani ɓangare na duniya da suke irin wannan aikin su kuma inda khurujul janazati yayin fito da gawa minar dari daga gida fi qabril mayyiti za a zuba wannan jinin ne a cikin kabarin mamaci abu na 82 az-zikru hawla sariril mayyiti qabla dafnihi lokacin da aka ake haka kabari kafin a kai gaban ne shi gawar tana kwance za a samu su su zagaye wannan gadon nashi ko kuma wannan makarar ana ta zikiri a kansa ana ta zikiri ba za a daina ba sai an dauke shi an je an sa shi a cikin kabari wannan shi ma bid'a ne bai tabbata ba malam yace as-sunan ka duba cikin littafin as-sunan abu na 83 al-adhanu inda idkhal al-mayyit fi qabrihi kiran sallah yayin shigar da mutum cikin kabari kun ji wani sabon abu kuma da an dau mutum za a sa shi a cikin kabari sai a samu wani ladani mai murya sai ya kwalla kiran sallah daga farko ƙarshe Allahu akbar Allahu akbar har zuwa ƙarshe sannan sai a sashi a cikin kabari wannan shi ma ba shi da asali a cikin addini malai ce hashiyat ibn abidina abu na 84 inzalil mayyiti fil qabri min qibali ra'sil qabri saukar da mamaci shigar da mamaci cikin kabari ta wajen kansa ba ta wajen kafafuwa ba a baya mun yi bayani yadda shari'a ta tsara ana shigar da mamaci kabarinsa ne ta ina ta kafafuwansa ba ta kai ba to shigar da shi ta kai saba shari'a ne shi ma bai dace ba malice raje aka kuma mas'ala ta ɗari da uku shafi na ɗari da hamsin mas'ala ta abu na tamanin da biyar ja'alu shay'in min turbatil husaini alaihi salam ma'al mayyiti inda inzalihi fil qabri li'annaha amanun min kulli khawfin daga jin wannan ma'aikun san suwaye suke aikatawa wai sanya wani abu daga cikin kasar da ake ce mata kasar Husaini ita ce wancan kasar da ne muku bayani satin da ya gabata kasar Karbala kenan inda aka shi sayyidina Husaini wa ebo wani abu daga cikin kasar sai a sanya ta tare da mamacin sai a shigar da shi cikin kabari da ita wai suka ce li annaha saboda kasancewa wannan kasar tare da mamaci a cikin kabari amanin min kulli khawfi wai aminci ne daga kowane irin tsoro da zai fuskanta duk wani tsoro da zai iya zake masa a cikin kabari na tambayar kabari da mala'iku da sauransu wannan ƙasar wai kawai ƙasa aminci ne a gare shi a kanta to kun dai ƙasa ya ta zama to aminci me yasa ba za a ɗauko ƙasar da aka binne annabi tsira da aminci su ƙara tabbata a gare shi da ita ba ko kuma a ibo ƙasar da aka binne baban husaini sayyidina aliyu ai kowa ya su kan san yadda cewa sayyidina aliyu ya fi sayyidina husaini falala tunda shine babansa shine mahaifinsa to duk ba me yasa ba za a ibo can ƙasar ba sai ta sayyidina husaini to wannan kun san daga ji bid'a ce irin ta rafida in shi'a kenan abu na tamanin da shida mala ce farshun ramli ta hatal mai li ghairi baruratin zuba yashi ko rairayi a cikin kabarin mamaci kafin a ɗora shi da an gama haka kabarin sai a sami yashi mai laushi sai a zuba a kwantar da shi a daidaita shi sannan sai a ɗora mamacin akan wannan yashin babu wata larura haka kawai don ya ji laushi to wannan shi ma ba daidai bane bid'a ne mala ce a duba littafin madakhalu abu na 70 na 87 جعل الوسادة أو نحوها تحت رأس, رأس الميت في القبر سنة فلو فلو دي وانه سنة أسنة فلو أو نحوها كو أبن ديكي كمر فلو وانه زي ساعة أمتعين فلو تحت رأس الميت في القبر أقرقشن كم ممتي أتكين كبري yadda dai kasan idan zaka yi bacci zaka za fulo ka dora shi a ƙasa sannan ka dora kanka akai to shi ma ka ake masa tunda a cikin kabari yake to shi ma dan sashi ya ji laushi wato za ku waɗannan abubuwan a cikin su akwai rashin fahimtar ma addini gaba ɗaya rayuwar mutumin da yake raye da rai a jikinsa yana kai kawo ta sha bamban da mutumin da ya riga ya mutu yanzu mutumin da ya riga ya mutu ina me me zai da fulo baya bukatar fulo ko da fulo ko ba fulo idan mutumin kirki ne insha Allah ta'ala zai samu abin da ya fi fulo ko da fulo ko ba fulo idan mutumin banza ne wannan fulon ba zai ma san da shi ba idan azaba ta zakke masa saboda haka abubuwa ne da akwai rashin fahimta addini kwarai da gaske a cikin wasu abubuwan da ake aikatawa abu na 89 mala ya ce na 88 rashu ma'il wardi alal mayyiti fi qabrihi shine yayyafa ruwan wardi a kan mamaci bayan an sashi a cikin kabari sai a samu ruwan wardi sai a yayyafa a kansa sannan sai a mai da ƙasa a rufe shi ma wannan ba shi da asali a cikin addini mala ya ce a duba cikin almadkhalu abu na 89 إهالة الحاضرين التراب بظهور الأكف مسترجعين zuba ƙasa ko tura ƙasa kabarin mamaci amma da bayan hannu yanayin yadda ake tura ƙasa shine haka kuma yadda kowa ya sani haka ake a tura ƙasa ko to su kuma sai su zo su rinka haka mustarji'ina suna cewa inna lillahi wa inna ilaihi raji'una sai a tura inna lillahi wa inna ilaihi raji'una sai a tura har sai an gama turawa da bayan hannu ake turawa shi ne mala ƙasa ya ce huwa mazhabul imamiyya wannan abin shi ma abu ne da yan shi'a suke aikatawa kamar yadda ya zo a cikin littafin su mai fitahul karama sai mala ya ce wa ka'annahum aradu bi hadhihi sura mukhalafat ahlus sunnati kamar abin da suke so su aikata da wannan abin nasu shine su saba wa ahlus sunna ahlus sunna abinda annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi da sahabbai suka gina akai muwa maka ɗau sauran muka koya shine haka ake tura ƙasar kabari to su kuma su saba ahlus sunna dan musulmi su saba musu sai su yaka dan kun san yan shi'a su dukkanin abin da ka san wani abu kana yi na addini to su kuma su saba maka shine addinin su shine ɗaya daga cikin ɗaya daga cikin sai ke tambayan malamin sa cewa akramaka Allah idan na je ƙasa ko garin da babu malamin da zan yi wa fatawa babu wani marji'i da zan yi wa marji'i da zan yi wa fatawa akan abin da ya shafi addini na ga kuma ahlus sunna da yawa a garin ta ya za a yi na kiyaye abin da yake addini na na aikata sai malamin sai ya ce masa ka duba duk abin da kaga ahlus sunna suna yi to kai kuma ka saba masa wannan shine addinin ka duk abin da kaga ahlus sunna suna yi ka saba masa kai kishe sa wannan shine addinin ka ka rasa malamin da zama fatawa to ga fatawa an baka yawwa kaga wannan shine hawan muttabi' Allah ya samu dace abu na casa'in ƙira'atu min ha khalaqnakum wa fil hafzul ula wa fiha nu'idukum fi thaniya wa minha nukhrijukum taratan ukhra fi thalitha shine karanta min ha khalaqnakum sai a tura ƙasa farko wannan ba dole sai da tafi hannu ba ko daga ban hannun ne idan aka tura ƙasa farko sai a ce min ha khalaqnakum sai a tura ta biyu wa fiha nu'idukum sai a tura ta uku wa min ha nukhrijukum taratan ukhra wai idan mutum ya tura ta farko sai ce min ha khalaqnakum daga cikin ƙasa maka halice ku dama sai a tura ta biyu wa fiha nu'idukum kuma cikin ta zamu mai da ku yanzu da kuka mutu sai a tura ta uku sai a ce wa fi wa min ha nukhrijukum taratan ukhra daga cikin ta kuma zamu ƙara fitar da ku idan zamu tashe ku zuwa hisabi shi ma wannan ba shi da asali a cikin addini malai ce ka duba mas'ala ta 106 ita ma an tattauna wannan mas'ala akan ta abu na 91 القول في الحفظ الأولى بسم الله وفي الثانية الملك لله وفي الثالثة القدرة لله وفي الرابعة العزة لله وفي الخامسة العفو والغفران لله وفي السادسة الرحمة لله فأدن فأدي لوكا سنتورك أسادي هاي ينزو وسقم سكنتي تفرقو سيستي بسم الله تبيو الملك لله ملكنا الله نيجا بعد ta uku alƙudratu lillahi ƙudura gaba ɗaya iko na Allah ne maɗaukakin sarki a tura ƙasa ta hudu kuma sai su ce al'izzatu lillahi buwaya ta Allah ce subhanahu wata'ala wa fil khamisa a tura ƙasa ta biyar kuma sai su ce al'afu wal ghufranu lillahi afuwa da gafara dukkanin sa na Allah ne wa fil sadisa a ta biyar kuma sai su ce ar-rahmatu lillahi rahama ta Allah ce thumma yuqra'u fi sabi'a sannan sai a karanta a ta bakwai sai su ce kullu man alaiha fan duk abin da yake kan ƙasa mai ƙarewa ne mai tafiya ne wai ƙara'u ƙaunuhu ta'ala sannan sai a ƙara karanta faɗin Allah maɗaukin sarki min haka laƙanakun wannan ayat da magabatar zuwa ƙarshen ta ita ma wannan shi ma ba shi da asali a cikin addini abin da tasa'in da biyu ƙira'atu saba'i suwar za a karanta wasu surori guda bakwai lokacin da ake sa mutum a cikin kabari akwai wasu surori guda bakwai da ake karantawa ta farko al-fatihatu surat al-fatiha wal mu'awwidhatani da qul a'udhu bi rabbil falaq da qul a'udhu bi rabbin nas wal ikhlas da surat qul huwallahu ahad allahu samad wa idza jaa nasrullahi da surat al-fath fa qul ya ayyuhal kafiruna da qul ya ayyuhal kafiruna wa inna anzalnahu kun guda bakwai kenan za a karanta wannan surori lokacin da ake sa mutum a cikin kabarinsa wa hadha du'a sannan kuma sai a biyo bayan waɗannan surori da wannan addu'a da zamu kawo yanzu ita ce Allahumma inni as'aluka bismikal azim ya ubangiji ina roƙanka da sunanka mai girma wa as'aluka bismikal ladhi huwa qiwamuddin ina roƙanka da sunanka wanda yake shine da shi addini yake tsayawa wa as'aluka wa as'aluka malam sai yasa da da shi ma'ana wa as'aluka bi kaza wa as'aluka bi kaza duk suna kawo wasu abubuwa da dama wanda malam bai kawo su anan ba har su zo inda suke cewa wa as'aluka bismika alladhi ina roƙanka da sunan da da sunanka wanda idza su'ilta bihi idan aka roƙe ka da shi a ataita kana bayar da abin da aka roƙe ka wa idza du'ita bihi idan aka roƙe ka da wannan suna ajabta kana amsawa rabba jabara'il ubangijin mala'ika jibrilu wa mika'il ubangijin mala'ika mika'il wa israfil ubangijin mala'ika israfilu wa azra'ilu ubangijin mala'ika azra'ilu to mala kasa sai ce wannan addu'ar batila ce bata da asali kai daga jima an ce wa azra'ilu ubangijin mala'ika azra'ilu ana aka samu azra'ilu a cikin addini duk hadisan annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi kaf dukkanin su ingantattu da ayan qur'ani daga farko zuwa karshe babu aya ko hadisin da aka samu an ce azra'ilu azra'ilu isra'iliyat ne amma faɗin mala'ika azra'ilu babu wani mala'ika a zara'ila a cikin mala'ikun Allah ina fata an fahimta ya sunansa shine malakul mauti shine malakul mauti kamar yadda Allah madaukakin sarki ya kira shi da suna manzon Allah ma ya kira shi da suna qul yatawaffakum malakul mauti alladhi wukila bikum a cikin aya a cikin hadisin manzon Allah ya ce thumma jaa malakul mauti alaihi salam sannan sai mala'ikan mutuwa tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya zo a wancan hadisi da magabatar hadisin da yake bayani akan tambaya da za a yi mutum a cikin kabari saboda haka daga ji an ambaci mala'ika azra'ila anan wajen kasan wannan addu'a ba ta da asali a cikin addini malaci ilah zuwa karshen dai abin da suke faɗa kullu zalika inda dafnil mayyiti duk wanda suna faɗa ne fa yayin da suke binne mamaci abanna 93 qira'atu fatihatil kitabi inda ra'sil mayyiti karanta suratul fatiha a daidai kan mamaci wa fatihatil baqri inda rijlaihi sai kuma a daidai kafafuwan sai a karanta ayoyi biyar dan farkon nan na farkon suratul baqara su ma sai a karanta to duk wannan bid'a ne ba shi da asali a cikin addini mala yace abu na 93 na hudu da hudu qira'atul qur'ani inda ihalati turabi 'ala al-mayyit karanta alqur'ani lokacin da ake tura ƙasa a cikin kabarin mamaci ko ba waɗansu abubuwan da maka ambata ba ya kasance ana ta qira'a ana ta tilawa to wannan shi ma baya halatta abu na 95 talqinul mayyit shine talqini da ake yi wa mace an san talqini aiko wato talƙini za ka ga wani abu ne ba fa talƙinin da ake wa mutum lokacin da zai rasu ba wani abu ne da shari'a ta yi umarni da shi amma shi wannan talƙinin fa sai bayan mutum ya mutu babu rai a jikinsa sannan sai a samu wani malami ko mai gigiwa sai je kabar mutum sai ya tsuguna sai ya fara faɗa wasu maganganu sai ya kira sunansa ya fulan ibnu adama ko ya fulan to binta hawa sai ya kira sunanta udhkur أحد الذي تركتنا عليه وهو شهادة أن لا إله إلا الله وشهادة أن محمدا رسول الله إذا جاءك ملكان ويقولان لك من ربك وقل ربي الله وأبن دم تنزي فتاك بل ويسألك سنزا أقيا مسا سألك سنزا أقيا مسا سوى الله تقول وانا ya ci karo da hankali ma ya ci karo da hankali abinda mutum yake amsawa a cikin kabari yan uwa a duniya yake samun sa wallahi idan baka iya samun abin da ya amsa a kabari ba baka taba samu ba har abada a duniya duk abin da ya amsa a kabari a nan zaka same shi a nan zaka tattale shi ka ajiye shi ka tafi da shi da ka je shikenan sai Allah ya bude kirjinka sai ka amsa Allah ta yuthabbitu Allahu alladhina amanu bil qawli thabiti fil hayati dunya fil akhirah Allah madaukakin sarki sai ya tabbatar da kai da tabbatacciyar kalma shine ka amsa addu'ar da da mala'ikun Allah madaukakin sarki ya yi maka amma wannan dishin ne kuma yanzu ga wasu daga ciki mutanen mu ana yi ana yi sosai da sosai in dai kana zuwa makabarta za ka gani sai mutum ya mutu an gama binne shi sai ga wani ya tsuguna a bakin kabarinsa yana ta magana sai ka rasa wa yake magana da aljuru yake magana ko da wani cikin kabari yake yake gaya na'am sai babban mutum ma ake wa na'am Mm. sai a tafi ko eh to kaga dai wannan wannan kuma ya zama san kai kenan in dai daidai ne kowa sai a masa kowa sai a masa ta za a ce sai babba babba ne kadai yake son amsa tambaya a kabari gari ma yana so Allah ya san mu dace ba daidai bane ba dai gaskiya abu na 96 shine nasbu hajaraini ala qabri almar'ati shine sai a samu duwatsu guda biyu a kafa shi in mace ce aka binne ta sai a kafa duwatsu guda biyu akan kabarinta to wannan shi ma ba shi da asali a cikin addini malai ce ka duba nilul autar lishaukani littafin nilul autar na imam ash-shaukani abin da 97 ar-rafa'u aqiba dafnil mayyit inda al-qabri shine abin da ake nufi da ar-rafa shine wasu baitittuka na waka da ake rerawa a cikin yanayi mai ban tausayi mai jan hankali da ban tausayi wanda idan mutum yana ji ma bai saba sai ya kuka to da zara za a sa mutum a cikin kabari sai a samu wani mai irin wannan murya sai rinka rerawa rinka rerawa a cikin yanayi na ban tausayi lokacin da ake binne mace zai rankai to wannan shi ma ba daidai bane wasu wani sashi daga cikin duniya suna irin wannan abu mala yace a duba cikin littafin al-ibda abu na 98 naqlu al-mayyiti qabla ad-dafni aw ba'dahu ila al-mushahid sharifa shine daukan mamaci kafin a binne shi a kai shi wasu gurare masu girma daga cikin guraren da ake rayawa masu girma ne wannan galibi yan shi'a ne suka fi sai a kai shi ko kabarin Husaini ko wani masallaci da ake gani mai girma ne a bar shi a dan ajiye shi ya dan samu albarka wajen sana dauke shi a kai shi cikin kabarinsa wannan ba shi da asali a cikin addini shi ma malai ce ka duba ka kuma mas'ala ta 106 shafi na 159 abin da 99 a السكن عند الميت بعد دفنه في بيت في في التربة أو قربها shine zama a wajen mamaci bayan an binne shi a wani ɗan ɗaki da za a yi a gefe a makabartar da aka binne shi ko a kusa da ita bayan abin da mutum sai a dan yi wani daki a dan zauna a dan taya shi zama na dan wani lokaci akwai wanda suke irin wannan abubuwan shi ma wannan ba daidai bane bid'a ne malai shiga rubuta littafin al-madkhal abu na dari imtina'uhum min dukhulil bait idza raja'u mutane suna kin shiga cikin gidajensu idan suka dawo daga binne mamaci sai kowa ya ki shiga gida min ad-dafni idan sun dawo daga binne mamaci hatta yaghsilu atrafahum har sai kowanne ya wanke gabansa sai kowa ya samu ruwa mai kyau tsaftatacce ya wanke gabansa min aftaril mayiti saboda wai abin da ya taba na mamacin sannan sai shiga gidajensa amma in mutum bai haka ba ba zai shiga gida ba wannan shi ba shi da asali a cikin addini abu na 101 wad'u ta'ami wa sharab ala al-qabr li ya'khudhahu an-nas ajiye abinci akan kabarin idan aka gama binne mamacin gaba daya aka mai da ƙasa to sai a ɗauko abinci sai ajiye shi akan kabarin mutane sai su rinka zuwa sana ɗauka wannan ya zo ya ɗauka wannan ya zo ya ɗauka haka wannan shi ba shi da asali a cikin addini abu na ɗari da biyu a sadaqatu inda alƙabari sadaka a kabarin ana gama bin mace sai a zaro kuɗi ko abinci ko wani abu a rinka sadaka da ita a kabarin tun kama a baro kabarin wannan shi ma ba shi da asali a cikin addini malai ce ga duba cikin al-iqtida na ibn taymiya da kuma kashful qana kashful qana sai abu na ɗari da uku wanda shine na ƙarshe a cikin wannan matsala sabbul ma'i zuba ruwa ko kwara ruwa alal qabri akan kabari min kibali ra'asihi ta wajen kan mamacin a daidai kan mamacin za a je sai a kwara ruwa ko a zuba ruwa thumma ya duru alai sannan sai a zagayo da zuba ruwan haka a zagayo da shi haka wasabbal fadilu ala wasdi sai a samu wani mutum mai falala a wajen a samu wani babban malami wanda ake ganin darajarsa da kimarsa sai a bashi ruwan ya rike daga karshe kenan shi kuma a daidai tsakiyar mamacin sai ya kwara idan aka kwara akan sai a zagayo da shi iya tsakiyar da ba za a kwara ba sai an gama gaba ɗaya sai a ba wani babban malami shi kuma sai ya rike ragowar sai ya kwara tsakiyar shi ke wannan duk abubuwa ne da ba su da asali a cikin addini Allah maɗaukakin sarki ya datar da mu ya kuma shirya da mu anan zama dakata insha Allah ta'ala sai gobe idan Allah ya kama sai mu karasa sai mu ci gaba daga inda muka tsaya na'am na'am baka san war akwai turaren turaren baka san turaren wardi ba baka san shi ba ka tambaye masu irin magungunan dukiya za su nuna maka insha Allah ta'ala abu ne da yake sananne na'am na'am eh eh wannan yayyafa ruwa akan kabari indan saboda kasar ta kakkame ne ba matsala amma su wannan ka dubi irin yadda suke abin wani abu ne na musamman idan aka zuba shi akan sai a zo a zagayo haka haka tsakiyar kawai za a bari sannan sai a ba wani shi kuma wanda yake mai falala sai zai kwara iya tsakiyar kaga wannan siffa da wannan siga da wannan yanayi shine bid'a amma kaba- saboda kasar waje ta kakkame saboda kada eh, iska ta zo ta bazar da kabarin ya kasance ba ma iya tantance kasa ce a wajen ko kuma kabari babu laifi ayya faru akan kabari wannan ina ji tun a baya mun yi bayani akan su ba kuma insha Allah ta'ala Allah ya samu dace سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك ولا حول ولا قوة إلا بالله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته